بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haɗuwa domin ci gaba da wannan karatu na umdatul mar'a yau muna bakwai ko bakwai ne ko bakwai ga watan Ramadan hijira shekara 1444 daidai da 29 ga watan uku shekara ta 2023 wanda wannan shine darasinmu na biyar idan ban kuskure ba YYG na biyar ko masha Allah darasi na biyar za mu tashi hadisi na nawa na shida ko taken hadisin shine at-tafadulu wat-tanafus bainan nisa'i innama huwa fi sifatil al-kasabiyyati al-hamida al-murtabitatu bi wadhifati al-unsa la bi jamali wal anaqati malan yace al-tafadilu fifikon da Allah yakan sanya wal tanafusi da rige-rige da yake faruwa fifiko da rige-rige da yake faruwa bainan nisa'i tsakanin mata inama huwa fi sifatil kasabiyya yana faruwa ne a siffofi wanda mace ita za ta iya kokari ta samun makanta akwai abin da idan mace ta dage za ta iya samun makanta daraja a cikinsa da fifiko kamar ilimi haka ne ko in ta dage ce karatu ba za ta ga ta zama ɗaya da wadda bace mene ba bace karatu ba in ta dage ta yi ibada yadda Allah yake so sai ka ga albarkar rayuwarta ya fi na wanda bata damu da ibada to shi ne malaika wannan yake cewa irin waɗannan siffofin da ake samu alhamida waɗanda suke abun godiya wanda almurtabidatu bi wazifatil unsa wanda suke da alaka da aikace-aikacen da mata suke yi ana samun su ne ta hanyar dagewa a yi labil jamali wal anaqati ba wai ana samun fifiko ba ne a wurin abin da ya shafi kyau mace ta rinka alfahari da kyau ko na jiki ko na dukiya ko makamantansu wal'anaƙace da kuma hawara kuma da taguwa ma'ana ba ana alfahari ne da abin da ya shafi na mallaki mota kaza duk rana na ga dama zan hau wancan gobe in hau wancan in na sa leshi ban maimaita shi sai bayan wata ko ban kaza in ne kaza wannan ba shi ne fifiko ba an gane ko ana samun fifikon ne ta yadda mutum ya dage ya yi abin da zai samar masa da kusanci da Allah maɗaukakin sarki shi ne malin yake an abi huraira ta radiyallahu anhu an karɓo hadisi daga abi huraira Allah ya ƙara yadda a gare shi anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzan Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ƙala ya ce sai da aka zo hadisi batirin naku dan gombe ne amma ba dan kaduna ba ko za mu karanta hadisi ya dauki ya daɗe da aiki to an gaishe shi ku ci gaba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa daga Abi Hurairah Allah ya kare da a gare shi yace khairu nisa'in rakibna al-ibla khairu nisa'in ركبنا الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يد الله صلى الله عليه وسلم يقول خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش ما في الخير ما تندسك هو نراقمي wanda yake mai nagarta mafi alkhairin matan da suka taka raƙumi mai nagarta suka hau ma'ana kamar a yau ki ce mafi alkhairin matan da suka hau mota mai tsada mai kyau nisa'i quraishin su ne matan quraishawa babu matan da suka hau abin hawa mai daraja kamar matan quraishawa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi dalilin da yasa suka zanto mafiya alkhairi din kun fahimta ya faɗi dalilin ba wai yana yaban abin da suka hau ne na dabbobin ba ma'ana yana so ya gaya maka ko da ka hau abu mafi tsada a rayuwa to baka zama mafi alkhairi ba sai ka haɗa siffofin da zai faɗa a gaba an fahimta sai ya faɗi siffofin kenan me yake so ya ce karki damu ko baki hau mafi tsadar ba matukan kina da siffofin da za a faɗi a gaba ya fito fili yawwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi dalilin da yasa suka zamto mafiya alkhairi yace ahnahu ala waladin fi sagrihi su matan Madina su ne mafiya tausayawa akan yaro sanda yake karami suna da tausayi ga ƴaƴansu sanda suke wato karami an fahimci wannan ko sannan sai yace wa ar'ahu ala zawjin sannan kuma matan Madina su ne mafiya kula da miji akan al'amuransa ba su da almubazzaranci idan sun san gwangwanin shinkafa ɗaya zai isa a gida a dafa ba za su sa ɗaya da rabi ina fata mun fahimta da yaro zai zo ya barar da gari to su za su kamo shi su mahaifin yana ki kyale shi mana tana tana wahala da yaran nan jiyan da yara suke maka banna ya za a haka su ba su ganin rayuwar da muke ciki kaga tana tausaya mishi mun fahimta ko ba wata ba wanda ake to ni ka san ba ƴaƴanka suka zubar ba ga su nan sai ka sayin da za ka yi da su haba ƴar uwa ba tirilo aikin barar da caji ina fata an fahimci wannan ba haka ake yi ba Allah subhanahu wata'ala hatta aure da yace ayi tsakanin mace da namiji sai da ya amfani da kalmar tausayi a cikin sa wanda kila in ba mun bayanin ayan ba tunanin kuma wasu ba zai hararo ina tausayin yake ba Allah ta'ala ya ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min azwajikum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha yana daga cikin ayoyin Allah alamominsa inda za ku gane ilahantakansa da rububiyansa shine ya halitta muku matanku na aure daga gare ku wato an halicci na na hawa'u daga annabi adam kuma sannan aka yi muku matan aurenku daga jinsinku shine min anfusikum idan ba ga annabi adam ga annabi adam na na hawa'u gare mu mu ƴaƴansa to ga mata irinmu Allah bai ce namiji je ya auri doki ba ko a ce mace ta je ta auri wani dabba ko aljani ba min anfusikum mutane dai irin ku Allah ya sa ku auri junan an fahimci wannan ko to muhalli shahidin da nake so ku gane shine yace waja'ala bainakum a cikin ayan ya ce Allah ya sanya tsakaninku mawaddatan wa rahma mawadda ma'anan mawadda shine soyayya wanda ke dauke da tausayi saboda Allah ya tsago wannan kalmar ne daga sunansa alwadud an gane ko ta ka ji wani ai da suna abdul wadud ko ba haka ba ne to wannan mawadda ɗin soyayya ne wanda akwai tausayi a ciki idan namiji baya son mace irin soyayyar da akwai tausayi a ciki kar ku kuskura ku auren nan za ku samu matsala idan mace ba ta son namiji shi yasa ba auren dole a musulunci ba inda ake ma mace ko namiji auren ana ma namiji auren dole yanzu an daina ko da dai ana yi sai a tura ka kasuwa kan ka dawo sai ka ga amarya a daki kuma a zauna lafiya yanzu ko kai wasa sai ta yanka ka da wuga dan haka da ta ce ba ta yi to kai hakuri ko ba haka bane shi ma in yace ba ya yi to ku yi hakuri in ba haka ba za ku ga walakanci ba zai rike ta da mutunci ba bakar magana da cutarwa su za su ta biyo baya to amma da Allah ya ce waje ala bainakum mawaddatan Allah ya sanya soyayya wanda take dauke da tausayi wa rahma da kuma jin kai a tsakani to wannan mawadda din ita ce soyayyar da akwai tausayi a cikinta to matan madina suna da wannan sifa suna da wannan sifa mutan madina ba matansu ba hatta mazansu suna da wannan sifar kwarai da gaske duk wanda ya kusanci mutanen madina zai san cewa da wuya ka samu mutane masu taushin hali da tausayi da imani kamar mutanen madina ba wai yanzu da nake magana ba har gobe haka ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce san mutanen madina alaman imani ne su alamar munafurci kuma tun da kuka ga Allah ya ɗauko annan sulasula ya kawo shi ya ƙara rayuwarsa a Madina ya ajiye ƙabarinsa a Madina to kaki yayi Madina ina fata mun fahimci wannan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su matan Madina su ne waɗanda suka fi kowa mafiya kula da miji akan al'amuransa akan al'amuran miji zaka ga suna kulawa suna kiyayewa kada a gidanki gidan aure ki koma walbani walbaka walhana ni walƙi ne miji bai baki ba ki ƙi in an ga kina dariya yayi albashi ya ya gabi ki naki a ranar zai sha yabo har rigar sama da ba zai ce ba sai an kai guga ba bari in gwada goge maka wannan wata har singila sai ta wanke ma mutum amma wata na kaiwa sha biyar sha takwas an raba babu to ya fara ganin musgune kenan da rashin jin daɗi wannan ba siffar mumina ba ce muminar mace ba haka take baya ko yan uwana mata ana son mace ta shiga cikin lamurran miji ta taimaka mishi duk yanda namiji yake ba zai taɓa iya samun kamala ba idan ba akwai mace ta gari a tare da shi ba kowane ne shi kowane ne shi saboda Allah subhanahu wataala ya faɗa da wannan aya kuma ummu salama lokacin da duniya ta rikice ta hautsa ne aka rasa yanda za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam kansa yayi zafi da ya shigo gida me ya faru ita ta warware matsalar duniya gaba daya tace je kai aski ka yanka dabban ka zaka ga abin da za su yi annabi sallallahu alaihi wasallam nan take ji ya amshi shawarar ta tashi ya fita je yayi kuma duk duniya sai aka dawo aka zauna lafiya da aka yi masa biyayya wa ta bada wannan gudunmuwar ya mace ce ka duba na na Khadija ka gani irin abin da ta yi na kwantar da hankalin Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga malaika Jibril sanda aka matse shi aka ce ikra inda kasuwa ya wuce kila hauka cewa zai in ba Allah ya tsare saboda wani zai ce ne kai kowa ya dauko adda mu je mu ga ya abin yake amma ita fa bai ta yi sai ta bashi natsuwar zuci dan duk abin da aka yi ma an zuciyarka bata natsu ba da matsala ta ce la yukhzika Allahu abada a'a ai ba irin ka Allah ke walakantawa ba wala kwantar da hankalinka abu ne mai sauki to tun anan Allah sallallahu alaihi fara samun natsuwa ka duba kamala irin ta Allah sallallahu alaihi da Allah ya masa to shi yasa sai ya bi mutanen Madina musamman matan Madina da irin wannan sifa din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi sifofin ne da nufin kwadaitar da ku matan da ba Madina ba ku koyi da halayen ina fata mun gane saboda ai wannan baya nufin cewa in an je an bincika a Madina ko ba za a samu wata mara kirkin ba za a samu za a samu amma shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗi siffofin ya faɗi siffofin saboda ke ma ki shiga a ciki idan kika yi irin wannan ra'al kiyama tare da ƴan Madinan zaki ganki tare za ku tashi saboda Allah ta'ala yana bambanci da ayyuka ne ba wai da jinsi ko launin fata ko makamantansu ba ayyukan mutum ne ke sa Allah ya yarda da shi Allah ya taimake mu sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fi zati yadihi tana kula da miji ne game da al'amuran shi waɗanda suke wanda suke wato asalin a wanda suke miji ake kula da shi kuma take kula da al'amuran miji din Imam Bukhari ya rawaito wannan hadisi a hadisi na 486 da Imam Muslim a hadisi na 1958 malamai suka ce karkashin wannan hadisin za mu fahimci yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabi matan Madina Qurayshawa matan Madina Qurayshawa matan Madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabe su wannan yaban kuma me ke nuna mana mu ma mi koyi da irin abin da suke yi an fahimta ko sannan kuma na biyu malamai suka ce dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabi matan Madina shine saboda sun yi kwalliya ne da wasu siffofi guda biyu an gane ko sun makansu kwalliya ne da siffofi guda biyu ma'ana make-up ɗinsu na zuci ne kafin na gangan jiki saboda gyara zuciya ya fi muhimmanci fiye da gyara gangan jiki to sun gyara zuciyarsu na farko shine tausayi da suke da shi wato ga, siffofi guda biyu da suke da shi masu kyau wanda na farkonsu yana da alaƙa da 'ya'yansu idan kina musguna ma yaro kamar kin ce je koyi ɗabi'an wasu ne wanda ba ke ba yana da kyau mata su san wannan in kina musguna ma yaro to ba zai so zama da ke ba kuma kin ba da daman mayagun abokai su shiga rayuwar shi suna zuwa suka fara ce mishi mu kaga maman mu bata matsa mana ai komai muka yi kaza kaza shikenan sai su fara jan hankalin shi daga nan sai ki da an fara sa yaro a shaye shaye an fara kaza an fara kaza Allah ka tsare to wannan shine abu na farko sannan na biyu shine abin da ke da alaka da miji suna da kula da wato mazajensu wanda kuma ke ma kamata a yi haka ki ji cewa duk duniya mazaje guda biyu ne ko duk duniya mazaje biyu ne su waye su daga mijinki sai sauran duk wanda ba mijinki bane sunan shi saura ko ba haka bane haka ya kamata shi ma mijinki ya rinka jin cewa duk duniya mata biyu ne a ce dawa dawa ya ce daga, daga iyali na sai sauran gaskiya ya faɗa ko amma kuma ita ya za ta ji a kanta su mata wani lokaci sai da ziga ko ba haka ba ne ga wani abaya ya ce haka ne wato kai ma kaga fa'idar hakan kenan saboda su ku mata ba da gaske ake rayuwa da ku ba da gangan ake yi in ka ce za ka yi mamace da gaske to ba za ka kai labari ba sai dai ka ciza ka hura ka kai dabara kai wayo kai can kai lallashi kai fada haka za a yi ta yi dai har a samu a kai tunda Allah ya ce ga mu nan tare to mu tafi tare shi yasa wani da yake shi hafizi ne a ran magangaran irin malam jibril da ke amza da ke kusan gefe da shi da ya tashi aure sai kuma ya je ya aure wadda ita ko ma saukan amma ba ta yi ba abinta me ya gani Allah kaɗai ya sani mu ba mu sani ba shikenan ana zuwa dare sai ce mata as-sala sallan da tace alhamdulillah ta tashi tayi alola to kai an ramma ba sai kai alamtara kai baka tsaya ba yana gaba fatiha sai tafi bakara kai tun tana tsaye kafafuwarta a bude sai ta hada su wuri daya ka ko san gajiya ya kawo jiki tun kanta na tsaye sai ta langwaba kai dawa ta dan rike hannu ta saki hannuwanta to shi dai ina ga bai kai tilkar rusulu ba sai ya ji ta kawai ta fada kan gado ta ce kai kasan bala'in da ka ji hama kanka ta ce kai kasan bala'in da ka ji hama kanka saboda me ita a tarbiyyar gidansu sai bala'i ya sauka ake sallan dare a roƙi Allah to kaga ka ɗauko takalmi duka dama kenan tafiya ko ba zai daɗi ba to saboda haka haka ake yi ya zamto cewa an samu daidaito daidaito na fahimta daidaito na matsayi ka je ka auren mace da ta bi karfinka a matsayi ina za samu zaman lafiya zai wahala zai wahala raini bai shiga tsakaninka da ita Allah ya faɗi sahabi ɗaya ne kaɗai Allah ya kira sunan shi alƙur'ani shine Zaid bin Haritha falamma qaza Zaidun minha wataran zawwajnaka abinda kuma ya haifar da haka rashin samun daidaito na auratayya shi zaid ya je ya auri zainab zainab kuma ta fi karfinsa ma'ana duk sanda mace ta fika dukiya ko ta fika ilimi ko ta fika matsayi to sai dai in fa Allah ya sa mata tsoron Allah na gaske shi ma a hakan sai amane ji amma zai wahala baka ga abin da wata rana sai ya sa ka kuka a bayan gidanka a bayan gidanta ya zo ya aure ta yana tsananin santa abu da yake hannu shi kuma zai kafin sauka wannan aya ana yin tabanni annabi sallallahu alaihi shi ya rike sa har ma ana ce mishi zaid bin muhammad har sai da aka zo aka saukar da ud'uhum li aba'ihim wa aqsatu inda Allah sannan ya koma zaid bin haritha din sa da yazo ya rabu da ita ya sake ta sai tana jijjin da isan cewan ai dama ita sai kaza saboda tana da abin da take ganin eh ta tumbatsa din ta cika ta batsi ta fatsayi da dukkan abin da mace za ta iya alfahari da shi to shi kuma Allah ta'ala sai yana mata wane mutum an ana babbaka ba a jin warin bera sai annab sai Allah ya ce ma annab sallallahu alaihi to ai maganin ta kai ka aure ta buga yadda za ta yi duk matsayin ki kuwa annabi ya fi ki matsayi duk abin da kike ji sai kin rusuna to shine ku ja wani imani na sahabbai annab sallallahu alaihi wasallam fa tsohon mijinta yace ka je ka ce mata ina neman ta da aure tabbita ina ruwan dikamfin ai wani yanzu ana ce mai haka zai ce to na bar addinin ko ba haka bane in yana jam'iyya kaza ne ce na koma jam'iyya mai alama kaza ba ni ba ku ai wallahi ba dai ya haka amma da yake sahabi mumini ne malam wallahi haka yaje yaje same ta yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ambace shi a wurinki ma'ana yana neman aurenki kun san isa ya sa haka a baya ko kun san me ta ce sai ta ce to ka je ka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam zan yi istikhara zan ba Allah zabi tashi hankali wannan ta taro sababa ka ta kira ruwar da ba lema annabi sallallahu alaihi wasallam zaki zabi yana zuwa ya ce mace to ga abin da ce tana damun gari haka ta za ta yi gurasa ko baka battar su ya ce mishi ta ce to za ta ba Allah zabi abinda ta je mata ko ta aure ka ko ta aure ka za ta gaya maka to wallahi sai ga tun daga sama Allah ya daura auren in kana neman wanda aka daura auren ta a sama to wannan Allah ya ce mu za ta yi ma haka ba mun fita sanin waye ita mu muka yi ta to falan ma kaza zaidun bin ha wataran zawwajnaka ha mun aura maka ita kaga an gama magana to kuma tun daga nan sai ga ta shiga cikin mafiya alkhairin iyayen mu'minai a ban kasa Allah ya kare yadda a gare ta da iyalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baki daya to dan haka wannan abu ne dai mai matukar fa'ida da ya kamata a san shi wato ba ku da littafin shi yasa ban so in tsawaita bayanan da yawa amma dai mun faɗi cewa Allah subhanahu wataala ya yabi matan Madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yabi matan Quraishawan Madina da me da sifofi guda biyu ku tuna mun su wace ce siffa ta farko karki ƙara ban amsa malama ke kina shanya komai in nayi sai in sai in kika yi daya to ki jira wasu su matso inji ki bar su su motsa mu ji in ta ci tira sai mu dawo kanki saboda sai motsa mana Allah ya miki albarka ya muku baki ɗaya, kan wata ita ma kishin ya motsa ko Allah ya muku albarka dukanku wace ce siffa ta farko tausayawa yaya alhamdulillah siffa ta biyu fa suna tausayawa mazajensu dan haka yanzu darasin mu dai da yau zaki tashi da shi zaki ga ya maranki to aini bai mun kaza ina ta mai bai gani ba dan shi kike yi ba in kin ce don shi zaki wallahi har mahaifinki sai kin ji haushin shi shi namiji faƙanin mahaukaci ne maza su yi mun haƙuri haka ne yadda ka san keken ɗinki haka muke gagagagaga haka muke kuma taka kowa mu ce abinmu mi laifi a yi magana mu mai da laifin kan mai magana wata ta ce in an miki kenan sai da ke ta haƙuri haƙuri za ku yi ta yi haka Allah ya yi mu shi dan shi dan namiji bai bai da bai da lissafi ko a wurin girma zaka gani mace tana da ƙananan shekaru zaka ga komai nata asin asin tsaftsaf amma sai ga shi faske yake amma duku duku hancin shi din majina kuma yana yawo akan layi shi yasa wanda ya san kuruciyar ka ya gama da kai ina fata mun fahimci wannan to saboda haka malamai suka ce abu na biyu shine kamar da kuka faɗa kula da miji da suke da shi wanda shine tsayuwa da al'amarin miji din ta kowane fuska suna kiyaye masa mutuncinsa suna kiyaye masa dukiyarsa sannan suna kiyaye duka abin da Allah ɗaukin sarki yake so a kiyaye na abin da ya shafi dukiyarsa domin namiji haƙƙinsa ne nemo dukiya ya kawo gida haƙƙinsa ne ya mamace wahala ta abin da ya shafi ciyarwa da tufatarwa da matsuguni da sauransu to idan shi kuma ya yi iya abin da ya yi ita kuma mace sai ta ririta wannan abin kada ya zanto cewa ta bar shi ya lalace Allah ya mu mazajenku albarka, kuma matan Allah ya muku albarka, wanda ba su da aure Allah ya ba su maza na gari, mazan kuma Allah ya ba su mata na gari. To ina ga sai ku haƙuri mu taƙaita a nan insha Allah ta'ala, sai Allah kai mu gobe sai mu tashi a na bakwai insha Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin.